أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر ومدار العظيم يا إمة الشقيد لنا بهذا المهدر والتاض في بنظرة تأتي لنا بالزفر بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin karatun littafin nan na ya farida في الطريقة التجانية نا محمد النزيفي a karatunmu na baya mun tsaya daidai inda ke cewa wa amallati yazidu imanuna biha ya bayan ya gaya mana abubuwan da suke kankaran zunubai na awaradai da ibadoji yanzu zai shiga gaya mana abubuwan da suke ƙara imani an gane da kyau ta bismillah yawara amma kaga abin da imanin mu ke karuwa da aikata su domin imani na karuwa da ƙara aiki yana raguwa da tauya aiki kuma take gadar da tsarkakakken soyayyar ubangiji ga bawa kuma take shafe asalin bushewa ga barin zuciya to na farko ka tuba tuba ingantacciya ba tare da jinkiri ba wato tuba wajiba ce Allah yana cewa wa tubu ilallahi jami'an ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha shi yasa ce fatub taubatan nasahihatan taubatan sahiha shine taubatan nasuha me taubatan nasuhan sahihan sahihatan shine tuban da aka bita da nadama da gyara me yake nufi da tuba shine mutum yana sabawa Allah sai wani abu ya dawo da shi zuwa ga Allah wato tuba komowa kenan ɗayan abu biyu ne zai komar da shi zuwa ga Allah ko dai tsoro na azaban Allah da kamun Allah ko kuma kwaɗayi na rahamar Allah da falalar Allah ɗayan abu biyu ne ke dawo da bawa wurin Allah bayan sabo farkon abin da zai biyo bayansa bayan ya saba wa Allah zai koma ga Allah shine kunkunar nadama kunkunar nadama zai ji kamar kai ne da wanda kake so ka saba masa zaka ji yanzu shi kenan kana cikin koma baya daga cikin waɗanda ke tare da shi sai ka rinka jin ciwo da zafi saboda ka saba masa wannan ita kira nadama me ke biyowa bayan nadama me ke biyowa bayan nadama shine gyarawa an gani bayan ka ɗanɗana wa ranka ɗacin ɗacin sabo sai ka ɗanɗana mata daɗin biyayya sai ka to yanzu ya za in burge shi in gyara in ƙara akan yadda nake yi da idan da kana mata cefanen dubu ɗaya ne sai kai cefanen dubu biyu ba ka gani tsakanin miji da mata aka samu saɓani kila ma ta je gida to ranan an yi sulhu ranan a cefane hada nawa ka kula da kyau saboda wani so yake goge laifin da ya a baya ka gane da kyau to tun da ka ɗanɗana wa zuciyarka zafin nadama ka ji kunci ka ji damuwa to ya za a yi kuma yanzu ka yi tunanin me ya za ka yi daruki ka gyara abin da ka bata an gane da kyau to wannan shine tuba kuma tuba ma sahiha nasuha an gane da kyau wannan kenan a sharuɗan tuba kamar yadda aka sani barin dukkan zunubi na biyu nadama na uku kuma niyyar ba za a koma ba na hudu kuma a nufi Allah da tubar Allah ya sa an gane wasu ka ƙara cewa ladabinta ka bar masu da kuke saban tare ka gane in shan giya ne ka bar abokanan shan giya sannan ka shiga cikin mutanen Allah kuma ka bar duk wani gurin rafkana kuma ka yawaita ambatan Allah an gane da kyau an gane to wannan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa law akhdatum hatta tabluga khatayakum as-sama' summa tubtum lataba Allahu alaikum da za ku ta zunubi har zunubin ku ya cika san mai ku tuba Allah zai karbi tubanku alhamdulillah manzo Allah ya ce inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugargir Allah na karban tuban bawa muddin bai kai gargaran mutuwa ba wato ran shi bai zo makogaro ba Allah ya sa an gane an gane da kyau Allah yana cewa wa ma taqarraba ilayya wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wanda ya kusance ni da shibru zan kusance shi zira'i wato taki daya zan kusance shi da zira'i daya wanda ya kusance da zira'i zan kusance shi da gaba ɗaya wanda ya zo min yana tafiya zan zo mishi da gudu an gane da sauri sauri wannan kenan don haka wani hadisi manzo Allah ce idza tabal abdu min zambihi an salhafazata bi zunubihi idan bawa ya tuba daga zunubinsa Allah zai mantar da mala'ikun da suke kula da zunubinsa mala'ikun da suke kula da shi Allah zai mantar da su zunubinsa hatta yalqa Allah yawmal qiyama har ya da Allah ranar qiyama wa laysa alayhi shahidun min Allah bi zambin ba wanda zai kaba shaida akan shi a gaban Allah da zunubi saboda ramar Allah wani guri manzo Allah ya ce at-taibu min zambi kamar la zambala mai yawan tuba daga zunubi kamar wanda ba shi zunubi ne Allah ya sa an gane to wannan kenan shi yasa yana daga abin da ke goge bushewar zuciya yake ƙara imani tuba daga zunubi an gane fatir taubatan sayyatan duna mulakin ba tare da jinkiri ba aha wajanib da binatan sannan ka bar mugun ƙuduri ala kulli muslimin akan kowane musulmi ala tabdaban illa saboda manzo Allah ya ce musulmi dan uwan musulmi ne wala takdaban karkarin kayin fushi illa li hakki shari'ati sai in an keta shari'ar Allah manzo Allah ce la tabagadu wa la tahasadu an gani wannan kenan sannan manzo Allah ya ce ana bude aljanna kowace ranar litinin da ranar alhamis za a gafarta mu kowane bawa wanda baya da Allah da wani banda mutum wanda tsakanin shi dan uwan shi akwai mugun kujiri da gaba Allah zai ce ku kyalau inna sai sun shirya ku kyalau inna sai sun shirya an gani wannan kenan sannan karka yi fushi sai dai an keta shari'ar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya yin fushi sai an taba Allah ko baya yin fushi dan taimakon kansa domin abin da ke janyo fushi ganin kai da jiji da kai hanni za a yi ma abu kaza an gane da kyau to wannan fushin ba a san shi fushi ne na san zuciya duk abin da aka yi ma karka yi fushi ka bar wa Allah kaga kai ka cancanci ma a yi maka shi amma an taba Allah kai magana kar kai shiru haka manzo Allah yake an gane to fushi in an taba Allah sifar waliyai ne kamar yadda Allah ya sifanta annabi Musa manzo Allah kuma an ce mana la yaghdabu li nafsi wa yaghdabu lillahi an gane da kyau to wannan shine dan haka alhamdulillah wani mutum ya zo gurin manzan Allah ya ce kamun wasiya ya rasulullah annabi ce karka yi fushi ya ce arzula kamun wasiya annabi ce karka yi fushi ya kara ce na uku annabi ce karka yi fushi sau da fushi wani bala'i ne wata harara ne annabi ce ba kwa ganin ya fushi jajayen idanuwansa ba kwa ganin tashin jijiyoyinsa ishe ɗan ne ya yi busa ne na shaidan yasa manzo Allah ce wanda ya hade ya fushi yana da ikon zartarwa aljanna za ta tabbata gare shi man kazama gaizan wanda ya hada fushi hade ya fushi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam le yace laysa shadidu bis- bisura innama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-gadab mai fushi ba shi bane mai fushi gurin kokawa mai fushi shine mai mallakar ransa yayin fushi ai mai karfi ba shi bane mai karfi gurin kokawa mai karfi shine wanda ke mallakan ransa lokacin da ya fushi so da Allah ya halicci dan adam da abu kwara biyu na wuyaya karfin fushi da karfin shawa sai ya sanya hankali tsakaninsu sufanci shine iya rinjayen karfin fushi da karfin shawa shine sufanci kai ya rinjayen ka samu kam'u shahawat wa galbul gadam ka dandake sha'awan ka ka rinjaye fushinka shine sufanci mamuddin zaka bi son zuciyarka kuma ka ga ka rinka jiji daga kana ganin hanni za a yi maka za ka san abin da ke yawan ta da fushi kenan jiji da kai ganin kai amma kana ganin gangaba komai dan an mun sai mi ba za ka yi fushi ba Allah ya sa an gane ta haka wannan alaman son zuciya ne alaman jiji da ke alaman rashin ma'arfa ne ba a samu cikakken fana'i ba yawan fushi Allah ya sa ku an gane don haka a, wala takdaban karka fushi yawan ta fushi lalata shari'a ce sai dan keta shari'ar Allah an gane da kyau wannan kenan
ولازم قيام الليل في كل ليلة أسد نفحة تأتي بأحسن فائدة walazim qiyamar laili kalzimci tsayuwar dare an gane نعم fi kulli lailatin a kowace dare asat nafatun ya kusata wata baiwa wata kyauta wata busa wata kyauta daga kyaututtukan Allah ta ati kaga ta zo maka inda kana tsayuwan dare biya sani faidati da mafi ki- mafi kyawun kwararon kwaranyi da mafi kyawun kwaranyi na arziki na zahiri da na baɗi an gani wato tsayuwar dare ka sani cewa dare lokacin keɓantuwan masoyi da masoyi ne lokacin ganawar ubangiji da bayinsa ne lokacin samun tsarkin zuciya ne to ka sani ba lokacin bacci ba ne inda ka yi almajirin shi tijjani an gani to wa- tsayuwar dare yana ba da kyaututtuka na ubangiji yasa manzo Allah ya ce alaikum bi qiyamul layl alaikum bi qiyamil layl fa innahu da'abus salihin ina muku wasiya da tsayuwan dare domin ɗabi'ar managarta bayi ne fa inna qiyamal layli qurbatun ila Allah wani ibada ne mai kusanta bawa da Allah wa takfirul lisayyi'at kuma yana daga abin da ke kankare zu- munana an gane wannan kenan
آه وت...
a sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a wani hadisi آه، آه، kada ka yawaita bacci da daddare domin yawan bacci da daddare yana mai da bawa matsiyaci rana al'iyama ka gani yana mai da bawa matsiyaci ranar al'iyama don haka shi tijjani yana yawan kwadaitarwa kan tsayuwar dare koda da kimanin nafila raka biyu an gane da kyau to wannan kenan a walazim qiyamul layl kalazumci tsayuwar dare fi kulli ta a kowace dare asadna fahatin tatibi asan faidati wata juya amidati وتدوي أمئدة sannan ka lizimci ka lizimci yin watar da uwar hanjinka wato yin azumi kana barin uwar hanjinka da yunwa ba da ƙoshi tamtam ba yunu mashakkatin amma ba tare da tsananta mata ba kar ka tsananta ka haukace ka susuce an gane kar ka tsananta saboda manzo Allah bai taba ƙoshi ba an gane da kyau a ce kwana ɗaya kwana biyu kwana uku annabi na ƙoshi a'a annabi baya haka an fahimta da kyau yasa annabi ke cewa ma mala ibn adam wi'an sharran min badani dan adam bai cika wani burga mai ba mafi muni da ya kai cikin sa ba wani abin da aka cika da yake yake mafi muni irin cikin kanka cika shi bi hasbi ibn adam ukulatin yuqimna sulbahu ya yi shi dan adam wasu ƴan loman maki da tseda hakarkarin sa fa in kana la mahala annabi ce in dole ya kaci fasulsul lidami to ka raba cikin ka gida uku ɗayan bangare na abinci wasulsul sharabi ɗayan bangare na ruwan sha wasulsul li nafasi ɗayan bangaren na numfashi an gane da haka ne sai na umaru Allah ya ƙara da shi yake wasiya yana cewa idan kana so idan ka nufa ka ci mutuncin wani ka zargi wani ka zage shi to ka fara zagin kanka domin ai baka san wanda ya kai kanka aibi ba baka san wanda ya fi ka yawan aibi ba babu ba wanda ka san aibinsa irin yadda ka san aibinka an gane da kyau sannan kuma kana so ka ki wani ka ki cikinka domin cikinka mafi makiyinka ne mafi kiyaya gare ka in kana so ka gode ma wani to ka gode wa Allah domin babu wani wanda ya kai ya fi shi ya yi baiwa gare ka sama da shi in kana so ka bar wani abu ka bar duniya domin ka yin ka barta to za ka zama abin yabo amma in gaba da ita ta barka to za ka zama abin zagi idan za kana nufin kai tattalin wani abu in kana so kai kintsa kai shiri na wani abu to ka fara yin shirin mutuwa tukuna domin kai in baka shirya mata ya ta zo maka sa'in da ta zo maka ba shiri kuma to kayi asara sai na dama ta zo maka idan kuma ranka ta so ta nemi wani abu to ka fara neman lahira domin ka nema layara za ka same ta amma an ka bari ta neme ka to ba za ka same ta shi kenan an gane da kyau to wannan kenan wa akala al-halal as-sar wa akala al-halal as-sar sirfi haka ne daga abinda yake ƙara imani yake goge bushewa na zuciya cin tsantsan halal wa akala al-halal as-sirfi cin halal tsantsa an gane da kyau domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da wani daga cikin sahabbansa ya Ka'ab ibn Ujra innahu la yadkhulul jannata lahamun wa damun nabata min sautin wan naru aulabi ya kai Ka'ab dan Ujra ba yadda za a yi nama ko jini ya shiga aljanna wanda suka tsaro daga haramun wannan wuta shi ya fi cancanta gare su an gane da kyau ku wannan kenan sannan bayan haka manzo Allah ya ce talabul halali wajibun ala kulli muslimi a tashi a nemi halal dole ne akan kowa an gane wani hadisi talabul halali faridatun ba'da farida wajibi ne bayan abin da Allah ya wajabta maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man akala tayyiban wanda ya ci halas wa amila fi sunnati ne aiki cikin sunnan manzo Allah wa amila nasu min bawaiqi mutane suka aminci daga makircin sa dakhal janna wa na shiga aljanna an gane wata rana wani sahabi ya ce a manzo Allah sa'ad dan abi waqas ka roƙan min Allah ya sai ya maida ni mai karbuwa mai karbabban addu'a da nayi addu'a sai ta karbu sai manzo Allah ce ya sa'adu kai sa'adu atib mat'amaka ka tsarkaka ka dadada abincinka ta kun mustajabud da'awa sai ka zama mai karbabban addu'a wallazi nafsu muhammadin biyadi manzo Allah ce na rantse da wanda ran annabi Muhammad take hannunsa innal abda la yuqzafu la yaqzifu luqma al haram wallahi zai jefa loma ta haram fi jaufi a cikin cikinsa ma ya taqabbalu minhu amalu 40 yawman sanadiyan da sai yi kwana 40 ba karbi ibadarsa ba wa ayyuma abdin nabatat lahmuhu min sautin duk bawan da namansa ta tsuru daga haramun fannaru aulabi wuta ta ficancin ta da shi an gane wani hadisi manzo Allah yake cewa man asaba malin min harami duk mutumin da ya samu dukiya na haram fala bisa jilbaban ya sanya wata riga to lam tuqbal salatuhu ba za a taba karban sallarsa ba domin ai da haramun din ya sa rigar hatta yunash hatta yunashiya zalikal jalbabu anhu an gane hatta yunashiya zalikal jilbabu anhu har sai wannan rigan ta kaurace masa ta barsa ta rabu da jikinsa an gane manzo Allah ce lalam subhanahu wataala ya fi karfin ya karbi wani aiki na wani mutumi a jikinsa akwai riga na haramu an fahimta da kyau da haka yana daga cikin abu cin halal tsantsa an fahimta da kyau to
bazla nasihatin lisa a duna darurati in dai ba dan lalura ba na'am an gane da kyau na'am in ko da lalura an gane da kyau to sai ya kirdadu cikin asalin halal din ya jifa da shubaha an gane da kyau idan lalurar ta kai lalura sai ya amfani da asalinsa ka gani na'am idan lalurar ta kai lalura sai ya amfani da mini asalinsa ya san asalin dukiyar to ya ci
na'am
ka gane na'am
idan abin saboda ayan so halal ya zama ka san asalin abu ka fahimta da kyau to amma in an kai abin ya kai la- zamani ya lalace to sai ya zama ko baka san ka san asalinsa ba Mm.
ya zama ka san mamallakinsa na'am
idan abin ya lalace baka san mallakinsa ba to yadda ka karbe shi ya zama ta hanyar halal ko ba gane ba
ya zai zama haka yi mana Mm.
farko ana so ya zama ka san asalinsa wannan kudin daga waya fito wani aiki aka yi ya aka yi aka same shi na'am ka gane da kyau Mm.
idan bai yiwu ba sai ya zama ko baka san asalinsa ba ka san mai shi waye ba ka shi mutum ne ba ka kuɗi baya sana'a sai ka ce abu za ka karɓa ba sai ka san a ina ya samu ko ɗan siyasa ya ba kuɗi ka ce a baka yadda ba na albashinka ne ko na sata idan abin ya hargitse zamanin ta ƙara lalacewa to yalidu wa innan ta ya ka samu kuɗin kawai ya dai baka kyauta kyauta halas ne ko ba halas ba ne to ka ci abin ga ka gane da kyau na'am ba ruwanka da ya kasan asalinsa ko kasan inda ya fito na'am kawai ta ina ka karba ta kwace ka yi koko baka akai in baka akai ko ta ina ka samo shi kenan tunda zamani ya lalace ka gane da kyau na'am to wannan ke in kuma lalura ta kai lalura a ci haramun din ma sai ya zama kamar wanda Allah subhanahu wataala ya ce musu su ci mushi an gane da kyau to wannan kenan shi yasa ya ce ko duna darurati in babu lalura kenan na'am amma da lura ai haram din ma a iya ci an gane da kyau to
وفصل مسيرة سائر إخوة وصمتا وصحبة لأهل المروءة yana daga abin da ke ƙara imani نعم yake ƙara soyayyar ubangiji ga bawa نعم yake shafa asali na bushewa ga zuciya shine shimfiɗa nasiha ga sauran 'yan uwa an gane wato yin nasiha kyautata mu'amala na sha gaya muku kalmar nasiha ba wai kama mutum wazi shine nasiha ba kyautata mu'amala an gane نعم kyautata mu'amala idan ka ga mutum ya yi ba daidai ba ka gyara masa idan ka ga ya yi daidai ka yi masa addu'a ka yi bi shi idan ka ga alkhairi ka so masa shi in kamar yadda za ka so ma kanka alkhairin نعم idan ka ga shari ka ƙi masa shi kamar yadda za ka ƙi ma kanka alkhairin نعم wannan shi ne abin da dunkule nasiha نعم ka bayyana masa duk abin da zai cutar da shi نعم
ka fito masa da kuma duk abin da zai amfani shi نعم Allah ya sa an gane نعم addinin nasiha lillahi wa li rasuli wa li a'immatil muslimina wa ammatihim nasiha ga Allah yi masa biya kadai tashi ga manzo Allah san sa da bin umarninsa ga Qur'ani karanta sa da halasta halastinsa da haramta haramtinsa ga shugabanni musu biyayya muddin sun ba Allah saba musu in sun saba wa Allah da kiran mutane akan da'a gare su kaka kira su zuwa a musu buri ga gama garin mutane kuma so musu abin da kake so ma kanka da ƙi masa abin da baka so wa kanka an gane da kyau wannan kenan na sha yin bayani game da nasiha ba ɗaya ba ba biyu ba na san dai kun fahimta Na'am.
to Sometimes.
ah, wasumtan da yin shiru shiru ibada ne mai girma ya ɗaya daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a man samata naja hadisi ne ko annabi ke cewa alayka bi husnul khulqi wa tulus samt wa tulus samt ka zama mai kyawun ɗabi'a da tsawon shiru man kana min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ko ka faɗa alkhairi ko kai shiru to kai lazumci shiru in ba ka baki shike yanka wuya manzo Allah ya ce da yawan mutane za su faɗi kalmar da basu damu da ita ba amma sanadiyan kalmar nan sai su shekara 40 suna gangara wuta basu ƙara samu cikin wutar ba kwarai kuwa saboda sun ce yasa manzo Allah ya ce amlik alayka haza ka mallaki wannan naka ya ce don me ake shigar da mutane wuta illa hasa'ida alsinati an gane da kyau wannan kenan don haka ah, ah, wani bawan Allah yana cewa wa yu'jibuni samtu tawilu li annahu dalilun ala al-irfan wal hal mukhbiru eh mana shiru mai tsawo yana burge ni domin dalili ne na sanin Allah shi halinsa shi ke ba da shahar yake ba da yake sanar da kai ba maganar ka ba halinka zai sanar waye kai shirinka kuma zai nuna saninka da Allah an gane da kyau to wasu batan sannan ka lizumci abokantaka li'alil murwati ga abota mutunci an gane da kyau ka zama tare da mutanen kirki kar ka zama tare da mutanen banza an gane wannan kenan Wa kasarata zikirillahi min gairi gaflatin.
sannan kuma a, ka yawaita ambatan Allah idan har baka so zuciyarka ta bushe ka yawaita ambatan Allah ba ta da rafkana ba domin manzo Allah ya ce li kulli shay'in saqala wa saqalatul qalbi zikrullah komai yana da abin da ke goge shi abin da ke goge zuciya shine ambatan Allah an gani ambatan Allah yasa ya ce wa kasratu zikrillah da yawan ambatan Allah min gairi gaflatin ko ko- haka ne ba tare da rabkana ba manta Allah kenan wa huznan kalzanci shu- bakin ciki limaktarabta saboda abin da ka aikata Min kulli haubatin.
na dukkanin zunubi babba Wa kasarata tazkari maniyati wal bila.
sannan da yawan tuna mutuwa da tsufa an gani tuna mutuwa da tsufa to in kana tunan mutuwa da tsufa ba za ka rinka wasa ba burin ka zai takaitu in buri ya takaitu sai ya zama kana yawan tuna lahira domin babba yana daga abin da ke busar da zuciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kasratul amal yawan buri ko ah, salasatun tumitul qalb wa taqsuha yana da wani hadisi ne ko kamar yadda annabi ya faɗa akwai wasu abubuwa suna kashe zuciya suna busar da ita Na'am.
akwai buri to in kana manta mutuwa ba za ka za ka rinka buri amma in kana tuna mutuwa ba za ka bar buri an gane to
Wa ahwali qabrin wa su'ali wa safrati.
da musibin kabari da musibin tambaya da kuma magagin mutuwa eh Wa nasli mawazinin.
Da kuma kafa.
Ba'isin.
da kuma tuna kafa ma'auni kafa ma'auni Allah ya ce wal wazn yawma iznil haqq faman saqulat mawazinuhu fa ulaikumul muflihun wa man kaffat mawazinuhu فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون الله يتي فأما من ثقلت موازينه فهو في إيشة راضية وأما من كبت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية أنغاني وننكينا شيء يتي مني wa nashri sahai da kuma shimfiɗa takaddu da zai Allah ce wa iza sufu nushirat hakanan sa inda takaddu aka wawwatsa su an gane shine takaddun ayyuka wanda aka nannade su lokacin mutuwa ai kowa yana aiki lokacin da ka mutu ai za a nannade ko an gama rubutu to ran alkiyama kowa za a watsa za a shimfiɗo su a bude an gane yayin hisabi a ba ma mutum shi a hannun dama ko a hannun hagu ya miki Allah ce ikra kitabaka ka fabi nafsika al-yawma alayka hasiba ka karanta takaddanka da kanka an gane an fahimta da kyau shine yace a wa nashr as-saif amma fil jahim da tuna abin da ke cikin jahannama
min na'imin mu'ab min dibaqin min ibakin Na- wa ayati min dibaqin na hawa hawa dabaka dabaka da abin da ke cikinta na kunamai wayatin da kuma macizai sannan ka ringa tuna abin da ke cikin aljanna min na'imin na ni'ima mu'abbadin abin dawwamarwa har abadan abada da hurul ini hisanin kyawawa ka annahunna yaqut wal marjan da kuma bayi da kuma bayi maza ka an ka annahum ko me Allah ya ce game da bayi Ah, ah, ah, to na manta ka annahum lu'lu'ul maknun ne ko ka annahum lu'lu'ul mak- lu'lu'ul maknun an gane na manta ayar mu je dai
نعم تو وما في ya dufu alaihim wildanun mukhalladuna الكواب المباركة wa kasin min ma'in لا تصدقون.
to muje نعم ولا تسم السب أم؟
wala tasum ولا تسم wala tasum isbaba wala tasum asbaba ko رياستي إنها kada ka taya duk wani sababin shugabanci domin shugabanci ita ce asalin kowane bala'i da musiba innaha domin ita s- musiba a shugabanci لا ta jirru tana jan ma'abocinta نعم ila daril bawari zuwa gidan halaka wa nikmati da kuma dukkanin azaba مم. وجانب مزاحا جيبة وبنيهما وسوء kalzumci yawan ba'a ko gulma ko ma'abotansu ma- ma'abocin ba'a da gulma wasu a jalisin kalzumci nisanci mummunan aboki من ذكور ونسوة cikin maza ko mata duk wani abokinka mummuna ko budurwarka mummuna mai kiranka zuwa wani alfasha dukkan nisance su وفوش النميمة ka lizamci alfasha magana banza kuma ka lizamci annamimanci shine kai maganan wani a ga wani domin ka bata su نعم wa ma laisa yi'utana kuma ka lizamci abinda bai shafe ka ba wanda ba alkhairi a cikin sa min usul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi ولا هنا ألزمت فوق النساء ka nisanta نعم وأمارة بالسوء ka nisanci ranka mai umurtanka da mummuna ka nisance ta kar ka bata abin da take so ma kulli shawati kuma ka nisanci duk wani sha'awa duk wani sha'awa na zahiri ko na bayyane نعم na ciki ko na farji نعم وسعيا لهزها ka nisanci yin aiki domin biyan bukatar ranka بإتعاب جثة ta hanyar wahalar da jikinka وجانب هواها ka nisanci son ranka تنجو من كل sai ka فتنة.
tsira daga dukkanin fitina na duniya da lahira na jiki ko na eh, ko ba na jiki ba نعم وإن أقبل الدنيا idan duniya ta fuskance ka ta zo maka da dukkanin wani ni'ima فلا تفرح بها kada ka ji daɗi da ita kar ka yi girman kai da ita وإن in zahabat idan ko ta juya baya ta tafi fakana bi aisar to bulbul ka wadatu da guzuri mafi kankanta wanda zai isar maka rayuwa inda abin da zai ishe ka ka ci ka sha ko da safe ne da rana ka rasa da daddare to wadatu da shi na'ufan zahidan fi ka zama mai kyamar duniya domin ita duniya mai shagaltarwa ne ga barin ɗa'ar Allah fiha bi qalbin wa qalbin da zuciyanka da jikinka ma qaddara rahman ka sani da abin da ubangiji mai rahama ya kaddara zai same ka tun a azal ya ce bi sur'ati zai zo da gaggawa ba sai ka ta wahalar da kanka ba wa kun hilsa baitin ka zama tsimman ɗaki wato mai zalzumtan ɗaki
wa ta zilsa irar ka kaurace ma sauran mutane domin zaman lafiya wala tastadi kar ka rinka jin daɗin fira da firan ab- ma'abota rafkana ka san wani yana jin daɗi ana fira a dandalin nan ana dariya ana ba da ko yana social media yana ganin wani ɗan comedy nan ya dariya a ya kilkace ta can ana zaune sai ga an ci MB ɗaya ana zaune ga an ci MB biyu sai wasa yake yi ai fira yake da ma'abota da rafkanannu wai na yi rafkanannu ne to karkarin jin daɗi daɗin fira da ma'abota rabkana ɗan rabkana karkarin jin daɗin fira da ƴaƴan rabkana an gane ma'abota rabkana ke an gane da kyau da haka karin ka san wani ana ta karatu zai ta bacci ana fara fira idan shi ya watsake kenan to karkarin jin daɗi da hira da zance zantuttuka da ma'abota rabkana to na'am wa gudda anil awrati minhum a'yuna sannan duk da ka rufe idanuwanka ga barin kallon al'aurarsu kar ka zage su na'am kuma kar ka ga- ka gana laifinka kar kai baka cikin su amma kullun kana zagin su ai wane magana banza wane bai san a'a ka rufe idan ka ga barin al'aurorin su na'am wa anha tadafar kai ka rabkana ma ga barin al'aura gaba ɗayanta wal uyud wa zal ka barin ka- ka rabkana ga barin ganin duk wani aibi wa zallaci ko wani kuskure tasaddaq li wajhi llahi tasaddaq li wajhi llahi zur qabra muslimin ka rinka ba da sadaka don neman zacin Allah kuma ka rinka ziyaran kabar kabarin dan uwanka musulmi wala tahalifan illa bi qayl kada ka yi rantsuwa sai da dabaibayin insha Allah sai ka ce insha Allah wa zin zawi ilmi ka girmama abota ilimi wa zin ilayhim kuma ilayhimu kuma ka kyautata musu wa bil gwargwadon ikonka na'am wa bil mustafa faqtim bi ahsana uswati sun ce faktim ka cika ɗabi'o'in da suke ƙara imani bi a hasani uswatin da mafificin koyi bil mustafa da manzan Allah an gane ka cika ɗabi'un nan da na gaya maka da kyakkyawan koyi da annabi muhammadu ita ce babbar abin da take ƙara imani domin Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir kyakkyawan koyi ya tabbata cikin manzan Allah wanda wannan koyi ne za ta ƙara ma imani ta ƙara ma san ubangiji yasa ya ce maka fahtim ka cika wa'annan ɗabi'o'i da na kawo maka bi a sanin uswatin da kyakkyawan koyi bil mustafa da manzan Allah an gane to alhamdulillah mun kawo babi za mu kwana nan inda makaranta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana saboda karancin ilimi Allah ya biya mana bukatocinmu Allah ya ƙara gyara zukatanmu Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mana soyayyansa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah